بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muka fara cikin wannan littafi mai albarka bulugul riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sati da gabata kan mace da yau muna biyu ga watan shima da saniya hijirar masala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan daya miladiya na da dubu biyu da ashirin da ɗaya. sati da ya gabata mun ƙare muƙaddima ko gabatarwar da imam imam nawawi abu zakariya sharafin nawawi rahimahullah ya yi ƙarshen abin da ya maganta a kan shi shine al'amarin cewa dai allah maɗaukaki ya halice musu bar da bauta kuma wannan duniya ba mazauni ba ne ba ta hiya za mu yi mubarta wuri ne kamar ma'ajiyin kaya ne ba wurin dawoma ba ne ba to idan ya zama to ga dalilin da allah maɗaukaki ya halice mu kuma duniya ba wurin zama ba ne ba to sai dace da mu mu bi dokoki na allah mu bi abinda allah maɗaukaki ya halice mu saboda shi domin mu samu gajiya da aljanna gobe kiyama farkon babi mala ya fara da babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati babi wanda yake bayanin al ikhlas tsabtatar da niyya ko tsarkakar da niyya koyi don Allah wa hidari niyyati da halartar da niyya fi jami'il amal a cikin dukkan ayyukan da mutum zai yi wanda suke bukatuwa ya zuwa niyya wal aqwali da maganganu wal ahwal da yanayi ko halulluka albariza wanda ake gani karara wal khafiya da wanda ya zama to koye ne na dukkan aiki da magana wanda yake da alaka da ibada da addini to ana bukatuwa ya zuwa niyya kuma niyyar nan idan mutum zai yi ta zai dan Allah ne zai tsarkakar da niyyar shi saboda Allah kamar yadda malam dama ya faɗi manhaji ko tafarkin da ya bi na wannan halittar wannan ya ce iya fara kowane babi da ambatan ayoyi na alkur'ani mai girma haka a wannan gaba ya fara da fada Allah madaukaki da yace baya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim fada Allah madaukaki da yace wama umiru ba umarci ahlul kitabi ba yahudawa da kirista illa liya'budullaha sai kawai dan su bautawa Allah madaukaki wannan aya ta sabka dalilin ahlul kitab sai dai kuma abun lura anan ta shahi dukkan mu'minai domin ba sababin ake lura ba a gamamman lafazi idan Allah madaukaki ya umarci alul kitabu su yi bauta don shi min babu aula ya zamanto muminai mabiya mazu Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan magana da shahid fiye da kowa wa ma umiru ba a umarce su ba illa ya da ya'budullaha sai dan su bauta wa Allah sai dai wannan bauta ba su bauta mashi ba kuma su bautawa wani sai ya ce mukhlisina lahu din suna masu tsarkake mashi addini shi kadai za su bautawa hunafa suna masu karkacewa shirka wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah wanda ya shahi rukunai ne na ɗaya daga cikin rukuni biyu na musulunci wa yutu zakata rukuni na uku na musulunci wa zalika dinul qayyima kuma wannan shine addini tsayayye datacce wanda Allah maɗaukaki ya umarni da shi addinin da babu karkata cikin shi wakala ta'ala haka Allah maɗaukaki yake cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah maɗaukaki ya umarce ku na yin hadiya na ku soke raƙuma da abin yanka to ba jinin wannan da naman da jini ba zai samu Allah ba Allah baya amfani da naman da jini abin da yake samun Allah shine yi da kuka yi dan Allah ne yau kun yi ne bisa don umarnin Allah malaukaki wannan tsoron Allah da kuka je a bisa zartar da abin da ya umarce ku da shi kuma kuka yi dan shi to shi yake samun Allah malaukaki qala ta'ala haka Allah madaukaki na cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tukhfu ma fi sudurikum idan ku mu'minai musulmi kun kasance kuna koyi abin da yake cikin zukatanku na kumci da kuka samu dalilin kafirai da munafukai kun kosa da su autu budubu ko kuma kuka bayyana shi ya Allah to Allah madaukaki ya san shi kina na daga abin da ya zama to alaka aiki na zuciya abin da zuciya ta kunshi Allah masani ne da abin da zuciya ta kunshi uwa uba kuma masani ne da abin da ya zama to karara ba bambanci da abin da yake boye da abin da yake bayyana game da bayyana game da Allah madaukaki malam ya fara kawo hadisin da imam bukhari da shi ya bude da imam maqdisi da shi ya bude littafin shi قال المؤلف رحمه الله وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرب بن رزاح بن عدي بن كعب بن رؤي بن غالب القرشي العدوي أنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين الكنية لقبيننا عمر بن الخطاب kuma shi ne farkon wanda aka fara wa laƙabi da amirul mu'mini a cikin tarihin musulunci abi hafs baban hafs alkunya ce sai dai umar radiyallahu anhu baya da ɗa wanda ake ce mai hafs haka dai aka mai alkunya kamar yadda aka wa aisha radiyallahu anha ba ta taɓa aihuwa ba aka ce mata ummu abdullah wa abdullah kuma ya halatta a shari'a ka yi alkunya da wani ɗa gabanin ma ka haihu ka same shi domin mazala sallallahu alaihi wasallama yawan mutane da yawa alkunya kamar su abu umair da sauransu kuma asalin hafs na ɗaya daga cikin sunayen zaki umar bin khattab umar dan khattab bin nufail dan nufail bin abdul uzza da abdul uzza bin rabah bin abdullah bin qurb bin razah bin adi dukkan wannan kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi cin karo sun yi gamayya a cikin kakanni bin adi bin ka'b bin lu'ay بن غالب بن القرشي الغالب بن غالب القرشي العدوي قال رضي الله عنه وان يرضى الله تكار تبتا غريش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na daga cikin sigogi na samun hadisi wanda suka zamanto karara ne babu shakku da abin ya tabbata as-sama' rawi ko sahabi ya ce sami'tu na ji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya ƙulu iya cewa innamal a'malu binniyat lalle ayyuka suna tare da niyya dukkan ayyuka suna tare da niyya wasu malamai suka ce innama lil hasr an kefance an tattaro dukkan ayyuka wasu malamai suka ce a al'amaru al-muhtajatu niyya ayyukan da suke bukatuwa ya zuwa niyya abinda suke da alaka da ibada sai suka fudda misali yin hutsari zuwa bayan gari biyan bashi yanzu mutum ya tashi bawulin shi ba ta yake na niyya bawuli ba kawai yake zuwa yi ba tare da niyya haka bayan gari haka in zai biya bashi baya daukar niyyar biyan bashi idan suka ce la al'amalu muftaqira ila niyya kina ana ana nihin ayyukan da suke bukatuwa ya zuwa niyya wanda Allah madaukaki zai wa ma'abucin sakamako da wannan to ba wannan ayyuka sai suna tare da niyya kuma jam'an niyya niyyat jam'i ne na niyya wata ruwaya ya zo da ifradi bin niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa kuma lalle kowane mutum na ga abin da ya niyya saboda shi kayi ne dan Allah ko kuma ba kai ba don Allah ka yi ne don wani ko kuma don Allah ka yi na duk abin da mutum zai yi to akwai abin da ya nuha da wannan aiki na shi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih dukkan wanda hijrar shi ta kasance domin Allah ne ya zuwa ga Allah ne da manzo to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli sakamakon hijrar zuwa ga Allah ne Allah zai bashi lada manzo sallallahu alaihi wasallama ya mai shaida akan haka asalin hijira shine bari a halshe na larabci at-tark wal ibti'ad an shay barin abu da nisa da shi wannan sai a ce hajartu kaza na bar abu na nisa da shi amma a shar'ance al-intiqal min balad al-kufri aw ash-shirk ila balad al-islam firaran biddi tashi daga garin kafirci ko shirka ya zuwa garin musulunci saboda tsira da addinin mutum hakanan kuma tashi daga garin kafirci ya zuwa wani garin kafirci wanda kake da lamani da dama na bautawa Allah ba tare da tsangwama ba wannan misalin shi hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin sahabbai su hijira zuwa Habasha Habasha ƙasa ce ta Kirista amma akwai sarkin su sarki ne adali da shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jashi yau mace su su yi hijira zuwa can wannan kuma babban hijira shine hijira daga Makka zuwa Madina to wanda hijira shi yayi ya ta kasance hijira shi yayi ne dan Allah dan taimakawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rijayar da addinin shi fa hijratu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirar shi ya koma ya zuwa ga Allah kuma zai samu shaida ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hijirar shi kuma kana hijratuhu li dunya yusibuha wanda kuma yayi niyyar hijira saboda duniya ya samu wata gajiya ta duniya dukiya ce yake nema mulki ne yake nema wani matsayi ne ko kwarjini yake nema almuhimmu dai hijira shi bai yi ba don Allah ya yi ta ne don daga wani abu nan neman duniya awi mura'atun awi mura'atin yanki huha ko kuma ya yi hijira domin wata mace iya so ya aure ta fa hijiratu ila ma hajara ilai to hijira shi ta koma ya zuwa ga abin da ya hijira da shi baya da lada wajen Allah maɗaukaki saboda mene an bar sharɗi na karɓa aiki shi ne yi don Allah ikhlas tsabtatar da ko tsarkakar da niyya domin Allah maɗaukaki abu ne wanda yake ɗaya ne abu biyu ne wanda yake kama da ɗaya hijira dai tashi daga garin kafirai zuwa garin musulmi kowa daga cikin mutum biyu sun tashi sun tahi sun baro makka sun dawo madina to amma kuma me yake bambantar da wannan aiki wanda yake ɗaya ne niyya ce wancan ya yi dan Allah wancan kuma ya yi dan wata manufa daban sai zamanto wancan wanda ya dan Allah iya da sakamako shi yasa a wannan gaba ta wadda aka yi dan Allah dalilin manzo sallallahu alaihi wasallama sai zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai ya mammai da wannan jibla qala fa hijratuhu ila Allah wa rasulih saboda abin na da muhimmanci amma da yazo da al'amarin duniya bai bayyana ba sai ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi saboda duniya ba ta da wani matsayi da dai duniya kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam wanda cikin hadisi da dai ta kai matsayin fuffiken sabro to da kafiri bai kwata ruwa ba bai sha ba kwaci kwata ta ruwa ba shi yasa ba ta da matsayi rashin matsayin ta sai yasa ba a maimaita ba wannan ambatanta fa hijratu ila ma hajara ilayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala رواه نعم آه متفق عليه على صحته حديث ne wanda ya zamanto dukkan malaman hadisi sun hadu a bisa ingance shi gabanin haka malam yayi ta'aliki a kalkashin fadashi da yace bayan wannan aya kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah kalkashin wannan yace قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله babban malami wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi Abdulaziz ɗan Abdullahi ɗan Baz yake cewa al-ikhlasu lillahi wahda abinda ake nihi da ikhlasi ga Allah shi kadai yani al-istislamu lillahi bil ibada me ka wuya gaba daya da bauta ga Allah madaukaki wa takhsisuhu biha duna kulla masuwa da keɓantar da shi da wannan bauta koma bayan wani shi kai ya zamanto wani dangi na bauta ya zamanto an haɗa Allah da wani Allah da wannan na bauta a'a bauta ta kasance dukkan sana'arta dukkan ta ta Allah ci madaukaki kuma can shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya sanar da mu menene bauta قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه min al'akwai wal'afa'al zahira wa batina dukkan abin da Allah maɗaukaki yake so ya yarda da shi wannan abu aiki ne ko fada ce na bayyana ne ko goyi ne wannan shi ne ibada inda Allah ya yarda da abu iya so to wannan bauta ne shi sa dangogi na bauta suke da yawa abin da aka ambata na rukunan musulunci wannan rukunai ne amma ba haka ba akwai abubuwa da yawa wanda suka zama tuzu bauta ne su gaskiya su amana su kiyaye karya sa'adalci duka wannan bauta ne mutum zai su tsoro da mutum zai shi don su yanka su alwashi da mutum zai zai zai dauka duka wannan dangogi ne na bauta to shi ne ya ce bileba wata su biha duna kulla siwa walbara'atu min shirk bayan kuma mutum ya rigayi ya yi don allah dole ne hallau a matsayin shi mumini ya yi watsi da shirka da ma'abutan shirka wa ahli kai zamanto kai muwahidi ne bakka shirka kuma ya zamanto kana tare da masu yin shirka a cikin al'amuransu bai da fa'ala zalika faqad aslama idan yayi wannan to tabbata yanzu ya zama musulmi ya zama mai mika wuya zuwa ga Allah yani in qada wa zalla wa khada'a lillah ya jayu ya kaskanta dai da zalla da khada'a ma'anarsu guda ɗaya ya zuwa ga Allah maɗaukaki wahdahu bil ibada nam duna kullama siwa shi kadai ya kadaitar da shi da bauta kuma bayan wani shi wa tabarra'a min ash-shirk wa ahli kuma yayi watsi da shirka da ma'abudan shi kala ta'ala Allah maɗaukaki yake cewa faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dukkan wanda ya kafircewa taghut shi kuma tagutu shi ma abdullahi muhammad ibn abdulwahab ya fassara da shi ma tajawuz al-abd hadda dukkan abinda aka tsallake iyakar shi aka bashi matsayin da ba nashi ba bal aka bashi wani yanki na haƙƙi na Allah to ya zama tagutu wannan abinda aka yi mai haka nan annabi ne ko mala'ika ne ko mutum ne ko aljani ne ko icce ne ko gumki ne ko dutse ne in dai an huce matsayin shi an ba shi wani haƙƙi na Allah to wannan ya zama babu shi ne Allah madaukaki na cewa faman yakfur bi tagut dukkan wanda ya kafircewa tagut wa yu'min billah kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati wuthqa tabbat yayi ruko da igiyar da mai karhi wanda bata cirewa wal kufru bi tagut ma'anahu kafircewa tagut ma'anar shi al bara'atu min ash-shirk shine barranta watsi da shirka wa ahlihi da ma'abutan shi wa in kare dalika bayan kayi watsi kuma ka bakin ka yi kyale ka yi magana ka faɗi abu kaza ba daidai ba ne ba abu kaza shirka ne Allah ya haramta domin da haka za a gane cewa baka tare da abin kuma baka aikata wa itiqadi bi butlani kuma mutum ya kudure cewa wannan abin ƙarya ce lalatacce ce banna ce mana ya yi ta'aliki na biyu kalkashin fadashi da ya ce wa inna mali kulli mri'in ma nawa qala qala shaykh abdul aziz ar-rajhi hafizahu Allah wanda Allah madaukaki ya kare kiyaye shi yace al'amalu annafi tabi' lin niyya wal qasd aiki na bin niyya ne da niyya والنية الصالحة لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله إتكما نية نجرتتا لا تكون إلا عن علم بتا كسن تواسيك الكشي إلمي mutumbayya jahili da wuya zai kyautata niyyar shi domin bai san matsayinta ba wa imanin sai tana ƙarƙashin imani wa tasdiqin billah tana ƙarƙashin gaskatar da Allah madaukaki wa rasuli da manzon shi sallallahu alaihi wasallam fa idza amila al-insan amalan idan mutum ya aikata wani aiki bi ghairi niyyatin ba tare da niyya ba fa huwa batil mardudun alai wannan aiki lalatacce ne mashashe ne an maida mai abin shi baya da matsayi wajen Allah madaukaki domin ya bar niyya kama annal insana alladhi yata'abbadu yata'abbadu Allah kaman mutumin da yake bautawa Allah ala wifqi hawa absa dacewa da sarran shi hawa amalu batil to wannan shi ma aikin shi lalatacce kawai shi yanda ya ga dama ne yake ba yanda Allah ya so ayi ba ba yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ba kawai abin da ya ga dama yake to na aiki ko yayi shi aikin banza ne domin bin kan ran shi ne ya yi ba umarni na Allah kuma za ka ga a rayuwar mutum yanzu abubuwa da yawa ayyuka da yawa mutane suna aikatawa wanda kawai san rai ne babu umarnin Allah a cikin wannan aiki babu umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam mutane ne kawai suka tsagawa kansu shari'a suke kanta kuma suke ganin a'a su suke kan gaskiya duk wanda ya aiki kuma bayan aikin da Allah ya umarni ko ya hana ko manzon sallallahu alaihi wasallam to wannan aiki nashi lalatacce ne an maida mishi wal wafaqa shar ko da da ya dacewa shari'a in dai san rai ne ba wai da ilimi ba yayi kawai harsashe ne yayi ya lalubo ya aikata wani aiki ya dacewa shari'a to wannan kawai ko da haka nan ne tunda gina aikin shi akan san rai ne ba kai ilimi ba sai zama to baya da baya da lada li'annahu ala ghairi niyyatin wa ikhlas kuma aikin shi ya karba akan niyya yake ba kuma da yi da Allah wa kadhalika idza taraka ma yatrukuhu mimma naha anhu shar hakanan da abin da ya bari idan ya bar wani abin da ya bari na abin da shari'a ta hana shi idza kana hadha ash-shirk an ghairi niyyatin tarki an gari niyyatin idan ya zama to wannan bari da yi ba a kan niyya ba ne wa ƙasdin da nihi to shi ma wannan halau ba da matsayi wa an gairi imanin billah bai yi ba don imani da Allah wa rasuli da manzon sallallahu alaihi wasallam fala yusabu alai to ba a bashi ladan wannan aiki kenan da aikata aiki da hannuwa da shi dole ya kasance kalkashin ilimi kalkashin imani da Allah da gaskatar da Allah madaukaki idan aka yi in ba haka aka yi ba to duk yanda ma'abocin shi yayi to wannan aiki baya da sakamako a kan shi qala rawahu imam al-muhaddathina muhaddithina wannan hadisi shugabannin hadisai guda biyu suka rawaito shi su ne abu abdullahi muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin bardizba al-ju'afi al-bukhari wannan alkunya ce ta abu abdullah sunan shi muhammad bin ismail bin ibrahim dan mughira dan bardizba al-ju'fi nisba ila ju'f al-bukhari kuma dangane ne zuwa garinsu al-bukhara nabiyin shi ne abul hussein baban hussein alkunya shi ne muslim bin al-hajjaj bin muslim al-kushari bin muslim al-hajjaj bin al-muslim al-kushari an-nisaburi wanda ya zamanto mutumin nisaburi shi ma dangane ne zuwa garinsu nisabur fi sahihaihima a cikin littattafansu ingantattu allazaini huma asaqul kutubil musannafa wanda suka zamanto su ne mafi ingancin littattafan da aka wallaha duk littafin da aka wallaha bangaren hadisi to babu kamar sahih bukhari da sahih muslim domin sun kafa dokoki wanda da wuya a samu idan an bi wannan dokokin a samu abin da ya zama to ba gaskiya ba ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharɗoɗi suka kafa wanda sharaɗin wannan idan an bi shi to tabbata abin da aka ji ko aka aikata ya dangantu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mu na biyu qala al-mu'allif rahimahullah kenan wannan hadisi kayan mai gaba hadisi na iya karantar da mu ga muhimmancin niyya duk abinda mutum zai yi fada ce ko aiki ne to dole ya yi shi kalkashin niyya idan abin kya da alaka da ibada kuma wannan niyya dole ta kasance don Allah ne idan mutum iya so ya samu amfani ya samu ladan aikin shi shi yasa malamai suka gindaye sharuɗa wanda aiki bai ya kasancewa nagari na kwarai sai an samu ni sharaɗi guda biyu zuwa uku kalkashin shi sharafi na farko dai ya kasance umarni ne na Allah ko na manzo sallallahu alaihi wasallam idan an ce umarni ya kumshi aikatawa ya kumshi hani sannan kuma ya kasance a kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dole ne sharafin wannan umarni na Allah kuma dole ya kasance an yi dan Allah to wannan idan an samu wannan su aiki sai kasance karbabbe ne in kuma ba a samu wannan sharuɗa ba sai zama to aiki mace shi ne ga mabucin shi وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنسى منا حديثي دقاء أم المؤمنين والمؤمنين أم عبد الله وعبد الله عائشة عائشة ما تم الله ونسيلا يا الله دامتشن تذكار تبتا قلت عائشة بنت أبي بكر الصديق قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ci su ƙara tabbata a gare shi yace yaghzu jayshun al-ka'ba akwai wata rindina wadda za ta yaki ka'aba ta je ta nema ta rugazar da ka'aba fa idza kanu bibeda idan suka tahi sai sun kasance a wani wuri wanda ake ce mai beda min al-ard yuksafu bi awwalihim wa akhirihim sai a rubutar da na farkon su da na ƙarshen su tun na farko da na ƙarshe da na gaba da na ƙarshen baya Allah madaukaki zai wa ƙasa umarni ta tsage a rihe su wannan shine hasu yankin ƙasa ta rugaje ta tsage qalat Aisha radiyallahu anha take cewa qultu ya rasulullah نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم كيف يخصف كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم تيايا تاسن الله da adalci tasan sufofin Allah Allah adali ne ba zalimi ba ta yaya za a rubutar da mutanen da a cikin da farkon da na farkon su da na ƙarshe alhali a cikin su akwai wanda kora su akai ba ra'ayinsu bane ba kawai an tilasta su ne ku zo mu ji aka kora su suka tafi wa man laysa minhum da wanda ma ba tare da su ba suke manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba Aisha amsa qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim za a rubtar da na farkonsu da na ƙarshensu sannan Allah maɗaukaki zai tada su kowa a saniye shi wanda ya taye da niyyar rusar da ka'aba ga sakamakon shi wanda kuma an tirsasa shi bayan da bayan da dama ba dan son shi ba an matsa mishi ma ga sakamakon shi kenan mene anan niyya za ta fudda kowa daga cikin su muttafaqun alayhi wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi hada lafzul Bukhari wannan lafzin Imam Bukhari ne ina ga lokaci ya riga ya ja abin sai mu tsaya akan wannan hadisi na biyu abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana na'am eh abdullahi dan suman shine da zumun yin bayanin cewa ba ta da da ba ta haihu ba aka mata alkunya da dan dan zumun ta dan dan uwanta zubair na'am abdullahi bin zubair na'am subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk lokaci